بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah maɗaukakin sarki godiya wanda ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na bangazi a yau ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 wanda ya daidai da 45 ko wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2024 miladiya muna cikin suratul bakara mun tsaya kan aya ta 242 yau za mu tashi aya ta 243 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله مدوكاكين سركيتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كبان لاباري dangane da mutanen da suka fita min diyarihim daga cikin gidajensu shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ka da masaniya game da wasu mutane da suka fita min diyarihim daga cikin garinsu wahum ulufun wanda su yawansu ya kai dubbai hadarar maut sun yi haka ne domin jin tsoron mutuwa malamai sun yi saɓani game da wace mutuwa ce suke jin tsoro da ta kasa ba su damar zama a cikin garinsu har za su bar garinsu wasu malaman suka ce annoba ta faru a cikin garin ciwon annoba da ke mamaye gari yake ma mutane ɗoke ɗaiɗai har ya ƙare da su da suka ga annoba ta mamaye gari sai suka yi ƙoƙarin guduwa su bar gara wasu malaman suka ce a'a jihadi ne aka farlanta musu domin ɗaukaka kalmar Allah su yaƙi maƙiyansu sai suka ji tsoron yin jihadi don gudun mutuwa sai suka fita suka bar garinsu wahum ulufun su kuma mutanen su dubbai ne don kalmar uluf jam'ul jam'i ne kenan dubaban dubai masu yawan gaske ne sai suka fita garinsu don jin tsoron mutuwa faƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce da su ku mutu sai suka mutu gaba da su kaga sai Allah ya mu'amalance su da sabanin abin da suke so sun so rayuwa sun guji mutuwa sai Allah ya hallakar da su gaba daya shi yasa mutuwa ba a iya guje mata duk inda ka je mutuwa sai ta riske ka ko ta riske ka a filin daga wurin yaƙi da ka guje ma ta iske ka a nan ta kashe ka ko kuma mutuwa ta iske ka har a cikin gidanka a cikin ɗakinka ta kashe shi yasa Allah madaukin sarki yace alladhina qala alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shiga sai mutuwa ta riske ku sannan sai ta kwakwalo ku ta tafi da ku to gudun hakan da suka yi sai Allah ya kashe su sun tsere daga fagen daga don jin tsoron mutuwa sai Allah ya kashe su akan hanya sannan kuma Allah ya tashe su thumma ahyahum sannan Allah ya rayar da su domin su kammala shekarun da Allah ya kaddara ma kowane ɗaya daga cikin su na rayuwa ina fatan mun gani malamai suka ce an musu haka nan ne domin a wa'azantar da su an musu haka nan ne domin a sa su tsaya su jajirce a gaban abokanan adawa su su yaƙe su don ɗauka ka kalmar Allah kuma ana ba musulmai da mummunai labarin su ne saboda su shirya game da jihadin da zai zo musu nan gaba shine fathu makka da za a yi kenan ku masu imani ku kama jikinku ku masu imani ku san abin da ya faru da na gabanku don kar irin ku irin shi faru a cikin kenan kaga guduwa don mutuwa ba abu ne mai kyau bale ma idan ya kasance jihadi ne fi sabilillah haka guduwa lokacin da annoba ta faru a cikin gari shi ma bai kamata shi yasa lokacin Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya fita ƙasar sham wanda ƙasar sham a wancan lokacin shi ne ƙasar suriya na yanzu da labnan da urdun da falastin umar ɗan khattab sai fita can da shi da dakarun yaƙi yana zuwa can sai ya haɗu da manya-manyan soja wanda ya naɗa a cikin waɗannan sasannin don yin jihadi fi sabilillah ya haɗu da su suka ba shi labarin cewa umar ƙasar shamuwa annoba tana nan tana faruwa a ciki yaya za a yi kenan ga shi mun fito da niyyar jihadi kuma ga ƙasar sham annoba ta faru a cikinta tana ta karkashe mutane duba ga haka umar ya sa abdullahi ɗan abbas ya kiro mishi almuhajiruna na farko da suka yi hijira aka je aka kiro mashi su ya zamna da su ya yi shawara da su me kuke gani gashi mun fito jihadi muna fuskantar ƙasar sham kuma gashi annoba ta mamaye ƙasar sham mai zamiye wani ɓangare daga cikinsu suka ce abinda muke gani tun da mun fito da niyyar jihadi kawai mu shiga a yi jihadi wasu suka ce a'a ni dai abinda nake gani umar tun da kana ɗauke da abin da ya saura na sahabban annabi karka kwashi waɗannan al'umma masu kirki masu nagarta ka abka da su cikin annoba su halaka gaba ɗaya sai ce to ku tafi ku sannan ya tura aka kiro mishi mutanen madina mazamna garin madina su ma ya shawarce su mai kuke gani mai kamata a yi su ma suka yi saɓani irin yadda almuhajiruna suka yi saɓani wasu suka ce mishi a shiga wasu suka ce mishi a hakar a shiga sai ce kuma ku tafi ku sannan ya ce a samo masa lattijawa wanda ƙarshe-ƙarshen wanda suka yi hijira a shekara ta buɗewar garin makka sai aka samu mai da tijawa manya-manya daga cikin tsofaffi suka zo yake ce musu me kuke ganin ya kamata a yi sau da matsala ce ta al'umma matsala ce ta tafiyar duniyar musulunci shi yasa yake shawartar me kuke ga ya kamata a yi ku tsofaffai da latijawa suka ce mu gaba ɗaya ba ma ganin a shiga garin sham a cikin wannan yanayi tunda annoba ta mamaye gari kawai mu koma mu tafiyan mu gaba daya sai Umar ya dauki shawararsu Umar ya dauki shawararsu yace da su to abinda nake gani gobe da safe zan shirya abin hawa na da niyyar komawa dan haka kowanne daga cikin ku mujahidun ayi kokarin barin garin Sham a koma saboda annoba ta faru a kasar Sham ina fata mun gane bayan umar ɗan khattab ya gai wannan magana sai abu ubaida ibn jarrah sai ce ma umar yanzu za ka gudu ne daga ƙaddara allah ya kai umar sai umar ya ce inda ba kai ba ne ya gai wagga magana da shi ya fi dacewa a matsayinka na mutum mai hankali mai ilimi wanda ya san ya kamata bai kamata a ce irin wagga magana ta fito daga bakinka ba sai umar ya ce mishi eh mun gudu daga kaddara Allah kuma za mu tafiya wurin kaddara Allah ya ce kamar kai ne yanzu a ce kana da dabbobi ka zo wurin da za ka ciyar da su kiwo sai ka iske wata hanya guda biyu ga wanga ɓangaren nawaji mai abincin dabbobi ne sosai wanga kuma ɗan kaɗan ne idan dabbobinka suka ci a inda babu kiwo sosai da ƙaddara Allah suka ci a nan ma idan suka ci a inda ke da kuwa abin kiwo sosai da ƙaddara Allah suka ci to amma kai idan ka zo a wani wuri za ka fi so ka kora su don su yi kiwo haka zai ce a wurin da adda ko ciyawa to don haka mun gudu ne daga ƙaddara Allah zuwa ina zuwa ƙaddara Allah ana cikin wannan tattaunawa sai Abdurrahman bin Auf ya ce ni kam ina da ilimi game da wannan matsala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kulu na ji manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana cewa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi annabi ya ce idan kuka ji labarin annoba a cikin wata ƙasa to kada ku shiga wannan ƙasa wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu amma idan annoba ta faru a ƙasar da kuna cikinta kuma to kar ku yi ƙoƙarin barin wannan ƙasa umar ya ji daɗi ya gode ma Allah da wannan labarin da shi yana kaga idan annoba ta faru a ƙasa bai kamata ba ku ku shiga wannan ƙasa ina fata mun gane sannan idan annoba ta faru da ku a garinku bai kamata ba ku ce za ku gudu don jin tsoron mutuwa ku bar wannan garin naku saboda a cikin ƙoƙarin barin garin naku zuwa wani gari za ku iya ɗaukar wannan annoba ku yaɗa ta a wancan garin da babu ita shi yasa ku haƙura abinda Allah ya kaddara da ku ya faru da ku kenan in ya faru da gari kar ku shiga in ya faru a cikin garin da kuna zaune a ciki kar ku yi ƙoƙarin barin wurin almuhim malamai suka ce waɗannan mutanen sun fita ne don jin tsoron mutuwa a fagen yaƙi ko sun fita ne a wurin jin tsoron annoba ta mamaye su abinda dai ake so mutane su gane ko musulmi su fahimta Allah ya jarrabe waɗannan mutanen da irin abin da ya jarrabe su da shi yayin da suka so guduwa to ko karku ko kwaikwayen su ku zama to ire-iren su da suka fita don jin tsoron mutuwa sai Allah ya kashe su gaba ɗaya ya ce musu kun faikunu gaba ɗinsu sai suka mutu thumma ahyahu sannan Allah ya tayar da su gaba ɗaya inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ce ala nas ga mutane walakin akthar nas la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba su da godiya wa qatilu fi sabilillah ku sahabban annabi da masu imani qatilu fi sabilillah ku yi yaki ku yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah wa alamu ku sani anna Allah sami'un alim lalle Allah sami'un mai jin duk abin da kuke faɗa ne alimun kuma masani ne game da abin da yake faruwa man zallazi yuqridu Allah qardan hasan Allah madaukin sarki yace man zallazi yuqridu Allah wane ne daga cikin ku wanda zai baiwa Allah bashi qardan hasana kyakkyawan bashi malume suka ce kyakkyawan bashi shine sadaka da zaka bada fi sabilillah kayi ta ne dan neman yardar Allah don neman kusancin Allah ba don a yi ba ka ba don a ce kana yi ba sannan abu na biyu ya kasance da dukiya ne ta halal ba dukiya haram to wannan shine ake ce ma fardun hasan kyakkyawan bashi wanda idan ka yi wannan za ka sami kyakkyawan sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gani shi yasa Allah ya ce wane ne daga cikin ku zai ba wa Allah maɗaukakin sarki bashi mafi kyawun bashi fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai Allah madaukakin sarki ya lillinka masa abin nan da ya bada a matsayin bashi lillinkawa mai yawan gaske wallahu yaqbidu wa yabsut Allah madaukakin sarki yaqbidu shike kame arziki ga wanda ya so daga cikin halittinsa wa yabsut sannan shike yalwatawa ya bawa arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa wa ilaihi turja'un sannan ga Allah ne gaba ɗaya za ku koma wannan tana bayani ne game da falalar ciyarwa fi sabilillah ciyarwa fi sabilillah za ta iya ɗaukan ma'anar yin sadaka da tallafa ma wanda ba su da shi za ta iya ɗaukan ma'anar ka ciyar da iyalin kama shi da kanshi idan ka niyya yin haka don neman lada a wurin Allah za ka same ta sadaka a wurin Allah maɗaukakin sarki haka ba da dukiya don yin jihadi fi sabilillah shi ma zai shiga duka alƙashin sadaka da bai wa Allah maɗaukakin sarki ba shi sai dai ba Allah bashi da zai ramka maka a gobe kiyama ya kumshi sharaɗi guda biyu na farko kai fi sabilillah na biyu ya kasance da dukiya ne ta halal da za ka yi fi sabilillah ya kasance dukiyar da ka ba da ita ta haramun ce ba ka da sakamako a wurin Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal ba inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah bai karba abin da yake dace ne abu na haram ina fata mun gane yana idan za ka yi sadaka yi ƙoƙari ka yi sadaka da dukiyarka ta halal dukiyar da ka nema ta hanyar da ta dace da shari'ar musulunci amma da za ka yi da dukiyar haramun Allah ba zai karɓa da za ka gina masallaci da dukiyar haramun ba ka da ladan gina wannan masallacin da kai ina fata mun gane haka da za ka je aikin haji da za ka je aikin umara da dukiyar haramun ba ka da ladan zuwa aikin haji ko kuma umara sai dai malamai suka ce to wannan zai sabke maka yawanin haji ko ba zai sabke maka ba wasu suka ce ya sabke maka yawanin haji sai dai baka da lada ina fata mun gane yana gaga me zai hana ka yi amfani da dukiyarka ta halal wurin ciyar da ita duk wanda ke ciyar da dukiya ta halal da niyya mai kyau irin su ne Allah ke lillinka malada kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إمام البخاري ده إمام أحمد سنفت ده حديث ده حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da mata Allah sabbata a gare shi yace innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan lalle musulmi idan ya ciyar da dukiyarsa akan iyalinsa wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa idan ya kasance yana tsammanin samun lada a wurin Allah da wannan ciyar da iyalinsa da yayi sai ciyarwar ta kasance masa a matsayin sadaka a wurin Allah sai samu ladan hakan a wurin Allah madaukakin sa ina fatan mun gane shi yasa kenan idan zaka ciyar da dukiyarka har ga iyalinka kyautata niyyarka kyautata niyyarka za ta saka samu ladan haka a wurin Allah madaukakin sa sai Allah ya ci
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين haka Allah maɗaukin sarki ya ce da manzan shi alam tara ilal mala'imin bani Isra'il, shin ba ka da masaniya game da wasu jama'a gungu min bani Isra'il daga cikin banu Isra'il, min ba'ali Musa bayan shuɗewa annabi Musa. Izƙalu li nabiyyin lahu yayin da suka ce ma annabinsu, Iba'af lana malikan nuqatil fi sabilillah tsayar mana da wani sarki wani jagora wanda za mu yi jihadi fi sabilillahi kalkashin tutarsa bimana waɗannan mutane daga cikin banu isra'il sun zo suka ce da annabinsu wani annabi ne nasu Allah bai ba mu labarin wani annabi ne ba daga cikin annabawansa ina fatan mun gane malamai sun yi kokarin ayyana cewa wani annabi ne sai dai Allah madaukakin sarki ko annabi bai bayyana cewa wani annabi bane ba shi dai ɗaya ne daga cikin annabawa wanda suka zo bayan shuɗewa annabi Musa alaihi salatu wassalam mutanensa daga cikin banu isra'il sai suka zo wurinsa suka ce da shi iba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah tsayar mana da wani jagora zabar mana wani sarki jagora na yaki da zami jihadi kalkashin tutarsa don daga kalmar la ilaha illallah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu sai ce ina jin tsoron fa ashe a wajabta muku yin yaƙi ƙarshe ku ƙi yin yaƙi abinda nake jin tsoron ya faru kenan saboda annabin ya nura da cewa mutane ne masu tsoro sai ce ina jin tsoron har yau tsoron ku ya gadar muku da kin yaƙi yayin da aka wajabta muku da kin yaƙi da yin yaƙi qalu sai suka ce da wannan annabin nasu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah to dan menene ba za mu yi yaƙi mai jihadi dan dan daga kalmar Allah ba me yasa kake mana tunanin haka ai za mu yi jihadi me zai hana mu yi jihadi fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina bayan an riga an fitar da mu daga cikin gidajenmu ai muna cikin garinmu muna yalwa muna hutawa aka zo aka yaƙe mu aka kore mu daga garinmu wa abna'ina aka kwace ɗiyanmu a matsayin fursunan yaƙi suna can a matsayin bayu a hannunsu kaga in ma ba za mu yi jihadi ba don komai za mu yi jihadi don mu maido garinmu da kuma 'ya'yanmu da aka kame a matsayin bayu a ciki ina fata an gane kenan kaga sun nuna cewa za su yi jihadin ba za su fasa yin jihadin kenan abin da suke so kawai a zaɓa musu jagora da sarki amirin yaƙi daga cikinsu falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yin yaƙi tawallau sai suka ba da baya illa qalilan minhum sai 'yan kaɗan daga cikinsu wallahu alimun bi zalimin Allah maɗaukakin sarki masani ne game da azzalima kenan kaga abin da yake jin ya faru tsoron ya faru yayi ya faru ya faru an wajabta musu yin yakin da yin jihadin fi sabilillah karshe suka bada baya ga abin da Allah zai ba mu labari na halin su kamar yadda Allah ya ce وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ai kaga sun nema daga annabin su cewa ya zaba musu wani sarki amiri a matsayin jagora da za a yi jihadi fi sabilillah da wani wa qala lahum nabiyuhum Allah ce sai annabin su yace da su bayan Allah ya ma annabin nasu wahayi inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika ku sani lalle Allah madaukakin sarki ya zaɓar muku ya turo muku talut malikan a matsayin sarki a cikin jagoran da kuke nema na kushe ku yi yaƙi kushe ku yi jihadi don mai dogarinku da 'ya'yan da aka kama naku a matsayin bayu to Allah ya turo muku taluta malikan a matsayin sarki a cikin maimakon su karɓa maimakon su gaskata annabinsu su bi su yi biyayya game da abin da yake furansa da shi saboda shi ma annabin ba ra'ayin kansa yake faɗi ba wahayi ne Allah ke masa mai suka ce qalu anna yakunu lahu mulku alaina sai suka ce ta yaya zai kasance yana da mulki akan mu saboda me zai zama to jagora a gare mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhalin mu mu muka fi cancantar mulki sama da shi mu diyan manya ne ɗiyan babban gida ne jikokin annabawa ne daga cikin banu isra'il sannan a ce wanga ya kasance matsayin sarki a gare mu ai mu muka fi cancanta a zaɓi sarki a cikin walam yi ta sa'atan min almal suka ce sannan abu na biyu ba a ba shi yalwa ta arziki ba da dukiya ta ya zai jagoranta kaga su a wurinsu sharaɗin a yi mulki a bibi suka kawo na farko ya kasance ɗan babban gida ne na biyu ya kasance mutum ne mai dukiya wanda duka wannan kuskure ne nawa aka samu mutumin da ba ɗan gidan sarauta ba baya da alaƙa da sarauta ya zo yin sarauta kuma sarauta shi ta yi kyau ya cika gari da adalci kuma ya gyara ƙasa ba dole ba ne ba jagora ya kasance mai kuɗi don duk dukiyar da ka mallaka ba za ka iya tafiyar da al'amarin ƙasa ba da dukiyar kanka al'umma su ne ke tara kuɗi ko ba haka mutanen ƙasa su ne ke haɓakar da gari su ya ci gaba ta fuskar yin noma da kiwo da ƙere-ƙere da makamantansu amma don kuɗin kanka ba ka iya tafiyar da daula da su duk kuɗin da ka mallaka idan ka ce ka tafiyar da daula da su gaba ɗaya kuɗin za su zo su ƙayar amma ƙasa ita ke tattalin kanta da baitul mal ake tafiyar da dukiyar ƙasa ina fatan mun gane saboda abubakar ya yi mulki umar bayan shi ya yi mulki ko ba ka su ne mafiya khalifofin da suka khalifanci al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mutane bane da aka san su da bunƙasa dukiya amma suka fitar da mulki suka tafiyar da tsarin siyasa su bisa ga mafi kyawun tsari kenan kaga dukiya ba sharadi bane na mi na jagoranci da kuma mulki suka ce walam yu'ta sa'atan min al-mal baya da dukiya qala inna allaha astafahu alaikum sai annabin su yace da su inna allaha astafahu alaikum to ku sani Allah madaukakin sarki shi ne ya zaɓe shi a gare ku kenan in za ku ji ku bi Allah ne ya zaɓe shi zaɓin Allah ko ya fi zaɓin kowa don Allah ba zai zaɓi abin da ba zai kasance amfani ba ne a kan al'umma to Allah maɗaukakin sarki shi ya zaɓe shi wa za da hu basfatan fil ilmi wal jism sannan Allah ya daɗa mishi fil ilmi a cikin ilimi bi ma'ana Allah sai ya ba sa kaso na ilimi mai yawa ilimin sanin ya kamata ilimin siyasa da iya jagorancin al'umma ilimi na ba da ra'ayi da ya dace a lokacin da ake neman shawara ilimi na tafiyar da rindina da sanin yadda ya kamata a kai farmaki da lokacin da ya kamata a yi dako Allah ya riga ya bashi wannan ilimi sannan kuma Allah ya bashi yalwar jiki mutum ne tsayayye mai ƙarfi da zai iya dagewa ya yi tsaye lokacin da ake kai farmaki ko ake yaƙi da abokanan adawa baya gudu baya ja da baya wannan kaga su ne sufofi da ake so a samu ƙarƙashin jagora na farko ya kasance mutum ne mai ilimi da ilimi ne zai iya tafiyar da siyasar daular shi ya san me ya kamata a fara yi a cikin daula da zai zamanto sababan haɓaɓɓakan wannan daula ya san me ya kamata a yi lokacin da rundunar za ta fita a wurin yaƙi ya san me ya kamata a tafiyar da shi lokacin da ake neman shawarwari da neman mafita idan aka shiga cikin wani kangi ko tashin hankali sannan ya zama to mutum ne mai ƙarfi saruki wanda baya da tsoro wanda idan ka ga jagora a cikin filin daga ana yin yaƙi da shi shi ne daula shi ne shugaban daula me zai hana kai ka jajirce kai jihadi akwai abin da zai hana ka shugaban kasar da kanshi ya fito yana ɗauke da makami yana yaƙi a gaban kai me zai hana me zai hana ka shiga gaba gaba kai ma wanda idan an karya shi an karya daula gaba ɗaya in kana ganin kai ma'aikaci ne karkashin daular da kake samun wani abu to wanga shine daular gaba ɗaya ga nan da makami yana yaƙi to irin shi ne Allah ya zaba musu ga ilimi sannan ga ƙarfin jiki mafi kyawun jagoranci da aka yi a doron ƙasa shi ne jagorancin annabi sallallahu alaihi wa sallam jagora ne nagari zaɓaɓɓe a wurin Allah da ya fi kowa sanin siyasar tafiyar da al'umma annabi sadauki ne bayan ilimi da Allah ya bashi sannan kuma sadauki ne baya da tsoro sallallahu alaihi wasallam so nawa aka fata wurin yaƙi sahabbai suke laɗewa bayan mazan Allah wata rana an ji wani abu ya fashe mai ƙara a garin Madina sahabban annabi mazaje suka zaburo da dawakai suka yi gudu don su ga ke faruwa suna tahowa suka ga annabi ya dawo ya ce ku koma ba ku ake nufi ba kaga mazaje kenan wai wanga mazajen da suka yi sammako ne su je su ga ke faruwa a cikin gari suna zuwa annabi na dawo da ya ya je ya ga babu abin da ke faruwa kenan to shi yasa ana son shugaba mai ƙarfi shugaba mai himma mai ilimi sannan ya kasance wanda baya da tsoro idan aka fita filin daga sai Allah ya ce Allah ya dada mishi ilimi sannan Allah ya bashi karfaf jiki mai karfi wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah madaukakin sarki yana bayar da mulkin shi ga wanda ya so daga cikin bayinsa wallahu wasi'un alim sannan Allah wasi'un mai yalwatatta fadala ne alimun masani ne game da dukkan abin da ke faruwa sai Allah ya ce وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai annabinsu yace da su inna ayata mulki lalle dalilin da ke nuna cewa wannan mutumin Allah ne ya zaɓe shi ya ba sa mulki a cikinku an yi a tiya kuma tabuti ya zo muku tabut shi ne wani sanduki da suka gada a da fihi sakinatun min rabbikum a wannan tabut za ku samu nutsuwa ta musamman daga ubangijin wa baqiyatu min mimma taraka alu Musa daga cikin abinda annabi Musa ya bari wa alu Harun da kuma abinda annabi Haruna ya bari wannan tabut malamai suka ce wani sanduki ne da banu isra'ila suke da shi tun ada wanda wannan sandukin abun alfahari ne a wurinsu a cikin shi akwai sauran attaura littafin attaura ke sannan a cikin wannan sandukin akwai sanda ta annabi musa wadda allah ya bashi a matsayin mu'jiza don su riƙi tarihin ina fata mun gane sannan a cikin wannan sandukin akwai wasu ababe na annabi harun wasu sauran ababen tarihi na annabi harun ko tufafi ko kuma abin da ke kama da haka tahmiluhu mala'ika za ku ga mala'iku sun zo suna ɗauke da wannan akwatin inna fi dhalika da ayatan lakum lalle a cikin hakan akwai aya ta musamman a gare ku in kuntum mu'minin in har da gaske ku masu yin imani da Allah masu yin imani da ranar karshe kenan wannan dalili ne karara da ke bayyana cewa lalle Allah ya zaɓe shi a gare ku kuma ga ayoyin da ke nuna cewa tabbaci aikakke ne zaɓaɓɓe ne daga wurin Allah annabin ku yayi gaskiya saboda wannan alamomin suna nuna gaskiya abinda annabin ku ke faɗa wannan zawa akwatin za ta nuna gaskiya abinda annabin ku ke faɗa cewa Allah ke masa wahayi sannan kuma tana nuna gaskiyar wannan zaɓi zaɓi ne na musamman daga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين التي فلما فصل طالوت بالجنود لوكتشن دا طالوت يبر قريد شيد رندنسا شيني فصل طالوت بالجنود كان وأنا نرندنا التاشي da aka farlanta musu yin jihadi ƙalƙashin tutarsa sai ya fito da su ya baro garin da suke zaune ƙala inna allaha mubtalikum binaha sai ya ce da su ku sani allah maɗaukakin sarki mubtalikum zai jarrabe ku binaharin da wani kogi imana nan gaba za mu zo mai riske wani kogi na ruwa faman shariba minhu falaisa minni duk wanda ya sha daga cikin wannan kogin na ruwa falaisa minni baya tare da ni ba zai yi jihadi tare da ni wa man lam yata'amhu fa innahu minni wanda ko bai sha daga cikin wannan kogin ba fa innahu minni tabbat yana daga ni kuma zai fita yi jihadi tare da ni illa man igtarafa ghurfatan bi yadi sai fa wanda ya diba guda da hannunsa ya sha to wannan babu laifi amma ka kama shan ruwan har ka koshi yadda kake so to idan kai hakan ba za ka fita jihadi tare da ni kaga wannan jarrabawa ce da Allah madaukakin sarki ya musu cewa nan gaba za mu gamu da kogi na ruwa idan muka je wurin wannan kogin kan wanda ya sha wannan ruwan idan har ma za ka sha kar ya wuce kwamfata ɗaya ka sha shi kenan kawai malumai suka ce sai mutanen shi suka kasu kashe uku wasu ba su sha ba sam saboda dama ce aka bada ga wanda ya ga dama ya yi wasun kuma sai da suka sha iya bukatarsu wasun kuma sai suka ɗibi kamar kwamfata guda da aka ci sai kasance sauran da suka sa suka ƙoshin dan ba su fita shahadi tare da shi fasharibu minhu illa qalila minhu dukkansu gaba ɗayan runduna sai suka sha daga wannan tekun illa qalilan minhum sai 'yan kaɗan daga cikinsu falamma jawazahu lokacin da ya wuce wannan kogin huwa wallazina amanu ma'ahu da shi da wanda suka yi imani tare da shi qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi sai suka ce da shi ai kam yau ba mu iya yin komi da rindina ta jalut ba za mu iya karya su ba za mu iya karsu malamai suka ce waɗanda suka yi wannan magana daga cikin su sune munafikai ina fata mun gane gashi an wuce wannan kogin an zo inda za a yi gwagwarmaya an zo wurin yin jihadi da yaƙi ga maƙiyansu suna gani sai suka ce kam lalle ba za mu iya yaƙar jalutu ba da randunarsa gaskiya ba mu iya musu ƙalar ladina ya zannuna annahun mulakulla sai waɗanda suke da tabbat cewa za su haɗu da Allah su gobe alƙiyama masu imanu su kenan sai suka ce da su kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah nawa ne daga cikin rindina 'yan kaɗan suka rinjaye rindina masu yawa da izinin Allah, kar yawansu ya ruɗe ku, kar tanadinsu ya tada muku hankali, nasara da ba da nasara ga hannun Allah yake. So da dama an samu tawaga 'yan kaɗan su ci nasara a kan tawaga masu yawa, saboda ba da nasara da karya maƙiyi da cin nasara a kansa abu ne ga hannun Allah yake. Kina hakan kai ba ku tsoro. yawansu da tanadinsu kar ya firgitar da ku wallahu ma'as sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri kaga gashi an zo wurin fagen da za a yi gwagwarmayin ma suna so su bayar da shi su nuna cewa ba za mu iya kasu ba saboda yawansu da kuma irin tanadin da gare su can baya sun saba sun sha ruwan da aka hana su su sha yanzu an zo wurin gwagwarmaya a nan ma sun sare suna ganin cewa ba za su iya yaƙar rundunar jalut sai Allah ya ce
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله ولما برزوا لجالوت لوكا چند سكي فتونا فتو دا جالوت جالوت شيني رندنا تمك يز كنان طالوت da kuma tawagarsa da suka yi buruzi suka fito a fagen gwagwarmaya inda za a buga yaƙi qalu rabbana sai suka ce ya ubangijinmu afrig alaina sabara ya Allah ka fararo mana haƙuri mu jajirce a wannan filin yaƙi wa thabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da daga daga mu ta yadda ba za mu gudu ba ko mu tsere a cikin filin yaƙi wansurna ala alqawmil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suka kafirce maka kaga addu'ar da masu imani suka yi da lokacin da aka zo filin yaƙi sakamakon wannan addu'ar da suka yi da dogaransu da Allah fahazamuhum bi idhnillah sai suka karya su da izinin Allah suka ci nasara a kansu suka karkashe su wa qatala dawudu jalut dawud ya kashe jalut runduna ta kafirci kenan da jagoransu shi dawud ɗaya ne daga cikin sojojin taluta ina fata an gane malamai suka ce dawud kinnan annabi dawud ne alaihi salatu wassalam sai dai a wannan lokacin ba a turo shi ba a matsayin annabi ba a ba shi wannan daraja yana ɗaya daga cikin sojawan talut to da aka zo filin gwagwarmaya shi ne ya kashe jalut jalut shi ne jagora na kafarai makiyan Allah wa atahu Allahul mulk sai Allah ya bai wa annabi dawo da mulki wal hikma kuma Allah ya bashi hikima wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi daga abin da yaso ya sanar da shi walawala dafa Allah nasa ba'dahum bi ba'din in ba dan ijiyawar Allah madaukakin sarki ba da yake yi da mutane shashan su da shashan su ba lafasadatin ard da ƙasa ta lalace bi ma'ana Allah shine ke sa wasu shashan mutane su yaƙi wasu shashen mutane su tafiyar da ɓannarsu da kafircinsu a doron ƙasa in ba don Allah da yake yin hakan ba da ɓanna ta mamaye doron ƙasa walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne akan halittunsa gaba ɗaya tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyin Allah ne madaukakin sarki natluha alayka bil haqq da muke karanta maka su ya ma'aikin Allah bil haqqi da gaskiya وإنك لمن المرسلين للي كي النبي محمد تبت كان daga cikin manzanni sai Allah ya ce تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ألا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗancan manzanni ne da muka ambato muku a cikin wannan sura mai albarka faddalna ba'dahum ala ba'd min fifita shashan su akan shashan su bi ma'ana annabawa ko manzanni ba darajar su ɗaya bane wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu ɗaukaka a wurin Allah madaukakin sarki minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yamma magana annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya masa magana ko wa kallama Allah Musa taklima wa kallamahu rabbuhu Allah ya mishi magana wanda wannan falala ce ta musamman a ce Allah ya maka magana kai tsaye kana jin shi subhanahu ta'ala. Allah ya ma annabi Musa magana wuri daban-daban wanda jin daɗin tattaunawa da Allah ya sa annabi Musa ya so ya ga Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane da ya ji daɗin tattauna da Allah da suka ji a miƙati ƙarshe sai ya ce rabbi arini anzuru ilaik ya Allah ka bani dama in ganka mana qala lan tarani Allah ya ce ma annabi Musa da dai ba za ka ganna ba amma idan kana so ka jarraba ka ga cewa gani na ba zai taɓa yiwa ba a nan duniya fanzur ila aljabal ga wani katan dutse can ka dube shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in wannan dutsen ya tsaya a inda yake to za ka gani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan lokacin da Allah ya bayyana wani haske kadan ga wannan dutsen ja'alahu dakkan sai hasken nan ya mai da wannan dutsen ya tarwatse kamar gari sakamakon haka annabi Musa ya fadi so kaga haske ne kadan dutse ya gani daga cikin hasken Allah ya watse in dutse mai girma mai ƙarfi ya watse sanadiyar ganin hasken Allah yaya za yi annabi Musa ya jure maganin Allah maɗaukakin sarki kaga abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba a nan gidan duniya ba za a taɓa ganin Allah ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar amma gobe al-qiyama yan aljanna za su mutu da ganin Allah a cikin aljanna Allah ya samu daga cikin su yana kaga annabawa ko manzanni ba darajar su guda ba wasu sun fi wasu daraja daga cikinsu Allah ya ce akwai wanda suka yi magana da Allah kaga wannan fifiko ne na musamman sannan Allah madaukin sarki ya fifita annabi Ibrahim ta hanyar zaben shi da bashi matsayin alkhulla khulla shine so wanda ya kai matuka wanda babu wannan babu wani daga cikin manzanni da ke da wannan matsayin sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi ya ce inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila Allah ya zabe ni a matsayin khalilinsa irin yadda ya zabi annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa wasu sauran manzannin ba su samu wannan matsayin ba na alhulla shi ke nuna wasu manzannin sun fi wasu manzanni sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine mafificin manzanni gaba daya Allah ya fifita shi ya bashi wasu ababe na musamman da ke bambanta shi tsakankanin shi da sauran annabawa hadisi ya zo a cikin Bukhari hadisin Jabir dan Abdullah annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an ba ni wasu ababe guda biyar da ba a ba wani ɗaya daga cikin mutane ba kafin ni a ga annabawa gaba ɗayansu ba a ba su wannan abin ba manzanni gaba ɗayansu ba a ba su wannan al'amuran guda biyar ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ke nuna fifikon shi akan sauran manzanni ko fifikon shi akan dukkanin manzanni da annabawa annabi ya ce nusirtu bin ru'bi masirata shahari Allah ya taimake ni da jefa ma makiyana tsoro a cikin zukatansu tun tafiyar wata guda tsakankanina da su idan annabi ya shirya yin jihadi da shi da sahabbai za su fuskanta wani garin da za su je su yaƙi mutanen garin to za su samu kansu cikin firgici da tsoro wanda ratar da ke tsakankaninsu da manzan Allah kafin ya je tafiya ce ta wata guda amma za su samu kansu cikin firgici da tsoro wanda mutanen da ba su samu hakan daga cikin annabawa annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura sannan an sanya mini ƙasa ta kasance a matsayin masallaci da kuma abin da za a yin tsarki da ita kaga duk inda sallah ta samu mutum a yanzu zai yin sallah a wurin saboda ƙasa gaba ɗayanta masallaci ne akan musulmai sabanin mutanen da mutanen da ba yadda za a yi kai sallah gida ko a nuri sai a inda ake yin sallah a inda ake bauta ina fata mun gane can ne kawai ake zuwa ana yin sallah in ba haka ba ba za ka yi sallah a gida amma kaga al'umma annabi duk inda sallah ta same ka sai ka yi a cikin daji a cikin gida a masallaci duk inda sallah ta same ka za ka yi sannan kuma aka mayar ma annabi ƙasa a matsayin abin yin tsarki bi ma'ana idan ka rasa ruwa sai ka yi taimama da ƙasa wanda babu wasu al'ummomi daga cikin al'ummomin da suka gabata kakab da aka ba su damar yin taimama sai annabi da al'ummar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ce fa ayyu ma rajulin min ummati adarakathu as-sala falyusalli kowane ɗaya daga cikin mutanen da sallah ta riske shi to yi sallah a duk inda yake so kenan kaga ƙasa ko ina masallaci ce wa uhillat liyal ghanaim annabi ce an halatta mini amfani da ganima dukiyar da aka samu wurin jihadi fi sabilillah walam tahulla li ahadin qabli ba halatta ma wani ba kafin ni wa utitu shafa'a sannan an bani ceto wanda ceton nan banda annabi babu wanda zai yi ceto sai annabi shi kadai sallallahu alaihi wasallam wannan malamai suke ce mata ash-shafa'atul uzma babban ceto lokacin da al'umma Allah zai kyale su shekaru masu yawa suna tsaye ba a ce da su komi ba har su gaji da tsayewa su nemi ina ma da a yi hisabi kai dan wuta ma ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna dan ma wutar za a gwamma a yi hisabi ko ya san matsayin shi saboda wannan tsayewa a matsayin azaba ce take a gare su a je wurin wannan annabi ya ce bai iyawa a je wani wurin duka annabawan da ya kamata a je wurin su da ake ga suna da wani matsayi a wurin Allah da za su iya lallashin Allah a yi hisabi duk su ji tsoro su kasa sai al'umma su je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sana zuwa wurin shi sai ce kwarai ko ni zai ni nake da wannan ceta annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujada a gaban Allah a wannan yinin za a sanar da annabi wasu kalmomin da bai taba amfani da su na yabo ga Allah sai wannan yana karshe Allah ya ce ya daga kansa ya je ya ceto an bashi ceto to wannan ceton annabi ne kadai zai yi shigo ba alqiyam wa kana wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma annabi ce kuma kowane annabi ya kasance ana turo shi ne zuwa ga mutanen shi a keɓance amma ni an turo ni ne zuwa ga al'ummar duniya baki ɗaya annabi musa wurin mutanen shi annabi hudu wurin mutanen shi ko kowane annabi da manzo ana turo shi ne zuwa ga al'ummar shi kawai amma annabi an turo shi ne zuwa ga al'ummomin duniya gaba ɗaya wanda ke nuna fifikon annabi akan dukkanin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani hadisi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake hana a fifita shi akan sauran annabawa annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la tufaddiluni alal anbiya ku bar fifita ni akan annabawa malamai suka ce to ya za mu hada shi da wannan aya da kuma wannan hadisin da muka karanta yanzu malamai suka ce annabi ya faɗi haka ne domin nuna tawazu'u gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda wasu mutane ne guda biyu suka yi rikici ɗaya bai yahude ɗaya kuma musulmi wancan da ya tashi rantsuwa sai ce na rantse da Allahn da ya fifita annabi Musa akan dukkanin al'ummomin duniya sai musulmin ne ya mare sa ya ce na rantse da Allahn da ya fifita annabi Muhammad akan dukkanin al'ummomin duniya yana ganin cewa ya za ka fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen sai je kai ƙara wurin manzon Allah ya ce ga abin da ya faru gashi gashi har ya mare ni saboda na ce haka sai annabi ya ce kada ku dinga fifita ni akan annabawan Allah ba dan komai ba dan yin tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suka ce a irin wannan matakin ne ba a so a dinga nuna fifiko yayin da kuka samu kanku cikin rikici da rigima kar ka yi kokarin fifita annabi akan sauran annabawa saboda wannan makami ne da zai sa a rayin ɗayan annaba ina fata mun gane dan da ana rikici ana musu kar ku fifita ni saboda fifita ni a wannan lokacin zai sa a raina wancan annaba wanda kuma ba shi bane abin nufi annabawa dukkansu abin girmamawa ne ba ɗaya daga cikin su da ake raina shi ina fata mun gane wasu malaman sun ce annabi ya faɗa ka ne dan ya nuna muku fifitawa ba daga gare ku bane ba bai kamata ba ku fifita wani annabi akan wani annabi ba tare da hujja ba ko ilimi mai fifitawa shine Allah shi kaɗai subhanahu wataala Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd lalle manzanni min fifita shashensu akan shashi minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya ma magana wa rafa'a ba'dahum darajat sannan Allah ya ɗaukaka darajojin wasu manzannin akan wasu manzannin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat sannan mun baiwa annabi Isa bayyinat sune mu'jizoji da za su tabbatar da cewa manzo ne kuma aikakke ne tabbata daga wurin Allah madaukakin sarki wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi ta hanya ruhul qudus shine mala'ika jibril wa ata wa law sha Allah da Allah madaukakin sarki ya ga dama maqtatal alladhina min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayan su da basu yaki ba tsakankanin su min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan gaskiya ta riga ta zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun saba bi ma'ana da Allah ya ga dama da mutane basu yaki junan su sai dai yin hakan da ya faru tsakankanin mutane ganin daman Allah ne da yarda shi walakin ikhtalafu fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda suka kafirce ma Allah walau sha Allahu maktatalu da dai Allah madaukakin sarki ya so maktatalu da bisu yaki juran su ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai da Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya so ne ina ganin kamata mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah ya sami tare lada kuskure kuma kamar haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah